الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد بيان هكا بمرتبة أبنك أسا تركين ززو سليجا مالا محمد الأول إبراهيم لك أرابك لافية tsawon kwana mai ƙarin albarka yau shekara arba'in da uku da yi wani karatu sai nake cewa jama'a a jamhuriyar najeriya ta biyu waɗanda suka yi mulki a lokacin gwamnoninmu duk sun koma ga Allah 1979 shi kanshi shugaban kasa a lokacin shehu ali usman shagari allah ji kanshi ya koma ga allah a wannan lokacin sai nake cewa gwamnoni da suka yi mulki a wannan lokacin da duk allah ya tafiyar da su mutum biyu kadai allah ya wanzar da su a raye iya abin da nake tunawa mace daga cikinsu akwai sarkin suleja wannan karatun na yi shi a kano kusan bara ne cikin abin da nake tunawa ce har yanzu allah ya bashi lafiya da kuma yalwar lokaci kuma yana cikin aikin alkhairi wannan shi ne kyakkyawan zatonmu game da shi 79 na ce ɗaya gwamnan da ke raye ban sani ko ya mutu ba shine na tsohuwar jihar anambra jim nwabodo yana nan ko baya nan Allahu ala 79 ya rasu ko? to na ce amma ku ɗauki misali abubakar da muke da su guda uku a arewa kusan duk babu su mu a kano abubakar rimi a wannan lokacin suka yi mulki na gwamna 79 da abubakar ta tare ali na tsohuwar bauchi da abubakar bardi na tsohuwar gongola wannan na faɗa a matsayin misali ne na duniyan nan takan fara takan zo tsakiya takan karkare kuma ta ƙare mai cin riba shine wanda ya tafiyar da kwanakin kan aikin alkhairi don haka faɗakarwa ta ni na sa mai suna shukrun ni'ima gode ma ni'imar Allah mawdu'i na ke karkashin aya mai lamba bakwai a sura mai lamba goma sha hudu suratu ibrahim ya ce wa ista azana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi la shari ubangiji ya riga ya sanar in ka so ka ce ya shelanta cewa la'in shakartum wallahi idan kuka gode to zan ƙara muku idan ko kuka yi bakin kaza cika goge butulci to azaba ta mai tsanani ce wani uzu billahi min azabillah to ni sai nake fahimtar daga cikin gode ma wannan ni'ima mai martaba Allah baka wancan lokaci kai gwamna a jihar Niger ka iya iyawarka wajen tabbatar da daidai Allah ya baka ladan haka kurakure Allah ya yafe kuma Allah ya sake maka tukwici da mulki na wannan masarauta da ake ji da ita cikin masarautun mu arewa 93 zuwa yau lokacin da na samu labari har ya shekara 30 wallahi na na tsorata nace ha an shekara 30 ka san kwanakin na tafiya tamurru bin al-ayyamu tattara wa innama nusaqu ila al-ajali wal aynu tanzuru fala a'idun zakal شباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر ji shafi'i cikin diwani yace kwanaki na ta tafiya wur wur wur shine tamurru bin al-ayyam tattara yace wa innama nusaqu ila al-ajali wal ayn tanzuru kaga ana kora mu zuwa ga ajalolin mu ne kawai kuma idanuna kallo bayan da muka iya sai ce fala a'idun za ka shababun lazai maza wannan ƙuruciyar da ta tafi da kake jin gidiga gidigan ƙarfi ta tafi ba za ta dawo ba wala za'ilun hadhal mashibul mukaddir wannan rakwakwabewa na tsufa kuma haka za a tafi su kaguwa an tafi jirkici har a shiga rami Allah ka samu shiga da alkhairi kenan sai mutum ya gode ma Allah kan ni'ima to sai mai martaba sarki bayan duk tarruka da aka yi cikin hikiman da Allah ya masa baiwa da ita yaga ya kamata a zo a tunatar a faɗakar kun da ji wa'azzuka da malamai suka yi malam da zai kare mana magana akan muhimmanci da wajibcin at-ta'awun kuma nassin qur'ani ne ai sura ta biyar aya ta biyu to haka kamata sauraka magana ta kamar da na faɗa shukrun ni'ima yace idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilah fa innal ilaha sari'un niqam wai in kana cikin ni'ima to ka gode ma Allah ka kiyaye Allah ka nemi Allah ya daumar da ni'imar ta hanyar gode mai kar ka nemi a kawar maka ta hanyar sabon ubangiji za ka shekaru 43 79 zuwa duk kusan waɗancan sun tafi waɗancan bayan Allah Allah ji ka musulmi ciki ya ranganta musu sannan kuma wasa wasa shekara talatin yaron kuma har yanzu da na sami alfawarin hannu da sarki sanajin hannun gashi nan da ƙarfi kamar in ce wayo Allah a saki haka misali nan kaga da sauran tafiya kyakkyawan zato da muke ma Allah idan jiki ka tafiyar da shi kan bin Allah Allah kan wazzan da ƙarfin jikin da karfashin da gidiga-gidiga na jikin to Allah ka sa haka muke wala nuzaki Allah ahadan Allah hasibu in uwa mun samu kanmu a yanayi marasa daɗi a wannan lokaci duk wanda Allah ya bashi mulki to jaraba shi Allah ya ce a aya mai lamba 41 a sura mai lamba 22 Allah ta'ala ya ce الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور bayan Allah nagartattu kirkaka daɗaɗa gwaraza su ne waɗanda in makkannahun filar in muka ba su jagorin al'attamkin shi ne ba ka dama اوكي التمكين السياسي التمكين الرئاسي التمكين العلمي التمكين الاقتصادي تمكينات الي الي اباك داما kai shugaba ne na karamar hukuma kai gwamna ne na jiha kai mai mataba sarki uban kasa ne kai malami ne mai mimbari jama'a na sauran kaza tamki kai mai dukiya ne to mu kiyayi wannan ni'imar da aka ɗauka aka danka maka ba don kafa wani ba ne abadan waɗanda in muka ba su dahir ban ƙasa ga za su yi za su tsayar da sallah a kamus salata za su ba da zaka wa atawu zakata za su yi umarni da mai kyau su kuma hana mummuna to nan ne inda gizo ke saƙar gode ma Allah a dalilin tamkini Allah ya bamu ga sharuɗin to don Allah nawa ne muke inkarin munkari yau ka ɗauki misali gwari-gwari li'anna bil misal yattadihul maqal abu ne mai sauki kaga yarinya musulma gaba da baya tana bin kafiri a wannan gari ko a ko'ina ma misali yani ammatul balwa kuma mai iya magana misali ƙasa-ƙasa ga sunan da yawa yara samari zarata ana kiran sallar magariba amma suna yi rufar da gumi sun dawo daga filin kwallo kuma mai iya tanka musu ya ce a'a ina gudu na yi magana kasu zage har mun kai ga wannan matsayi a wani gari yara idan suka sami wato ka an karɓe su a jami'a ko wata makaranta musamman wasu daga cikin yara 'yan matan to sai a aje hijabin gefe kuma a yi shiga irin na banza da sunan kai ya waye haza munkar kuma dole ne sai mun haɗu wa ta'awanu albi wa taqwa wannan ta'awani saboda ba aikin mutum ɗaya bane ba haushe kan ce ya tsaɗai ba ta cin taliya ka jarraba ka gani kuwa za ta wuntsile ne kuma kai ka sani silin tsintsiya baya shara kuma sun ce hannu ɗaya baya tafi jarraba ka gani kuma bishiya ɗaya ba ta yin kurmi ko jiji wame nake cewa ne a ta'awun a haɗu a dunkule a cure a mulmule tsintsiya maɗaurinki ɗaya to amma abin da ke damunmu a yau in kaga muna hankoro duniya ce za ta zo amma a saba ma Allah a faɗi zance banza gashi sai kowa kau da kai ɗan nasiru na faɗa cikin daliya yake cewa haridin إذا ما صيم خصفا جاهه وإذا يصام إلهه لم يحرد دالية yace sai ka gan shi mai yawan fishi ai ghadban da zaran za a taba darajar shi sai fara fishi na kun babbaki amma wa idza yusamu ilahu lam yahrud a taba Allah ba abin da ya dame shi musamman masu mulki a majalisan mu wata guguwa tana tunkaro mu a ƙasar da ƙasashen musulmi ana Allah Allah dole a ƙaƙaba mana wata harka ta fasadi ta luwaɗi da maɗigo astaghfirullah wai ta LGBTQ+ gashin suna yaɗawa da ƙarfin mulki to mu tuna wancan aya mu gode ma Allah kan ni'imar da ya mana wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum na'am la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadidun ce Allah zai ba dama ta mulki in je majalisa misali nake bayarwa kuna da iko ku dakile duk doka ta fitsara sai ku kawo da kai to ai kun zama bakin kaza cika goge mun ce muna da yanci amma wasu suna son su kakaba mana tasu rayuwar ta zama shine annamat gare mu muna da sarakuna muna da dakkan malami muna da 'yan siyasa duk abin da ake samu na ni'ima Allah ya mana a wannan yankin namu sannan sai mu shiru a ce a zamanin 'yanci ne abin yana shigowa ne ku sani ku sani ku sani ku sani yana shigowa dole sai an yi dokoki a yi taƙanini a ƙannana cewa dole a amince da wannan har waɗancan ƙasashe masu abin hannu sukan mai da shi ka'ida ne kafin a baka taimako ta fuskar tattalin arziki sai ka amince da wannan fitsara ɗin idan ƙasashen kafirai sun yi inkari mu ne awwalu ma yajibu ba tsani ma yajibu bane akan mu mu yi inkari saboda me muke da manhaji muke da qur'ani muke da annabi muhammad muke da kowace irin sakafar da babu irinta idan michael h hart zai faɗa a littafin shi mai suna the hundred ya ce shi duk duniya bai ga mutum mai daraja irin annabi muhammadu kuma ga shi kafiri ne haka ya rubuta littafin ya gawa mutanen america amma ya yi wannan to me za a ce game da ni da ni na annabi muhammadu ne haka muke fata idan mahatma gandhi na india kafirin bauta masaniya mahatma gandhi wanda ya ce shi fa saniya ta fi oshi yi ake ce a tarihin shi ya ce domin ku ji logic ɗin shi domin uwashi ta ba shi nono shekara biyu ne saniya kuwa tana ba shi nono har abada kullum a haza ma akol to ai kafiri ne ai idan urifa sababu batal al'ajabu ai ba mamaki to abinda nake cewa amma abinda yake cewa yace inda za a tarawa annabi muhammad rigingimun indiya da ake kira caste system shatriya shudru brahman da sauransu misali ya ce da ya warware ɗaya bayan ɗaya ba tare da kowa ya ji an cuce shi ba kafiri ke wannan magana to ni da nake da annabin fasalasala da zan samu dama in je in ga kabarin tsince shi ya za ka zama bakin kaza cika goge haka kar ku manta la'in shakartum la'azaitan na ku na ba ku misalai ne kai tela da za a kawo maka ɗinki yadin ya rage ka ɓoye ka sake ɗinkawa ka sayar ka gode ma Allah kan ni'imar ya ilmantar da kai sana'a ya baka fasaha amma kana ciwa-ciwa da zalunci amma kana ganin kana cin halal sai mu ringa kallon ai shugaba sarki malam bai kaza ga matsalar gatsiyar tare da mu misali godiyar Allah ne kai wanda kake da injin casar shinkafa mutum ya yi noman shinkafa ya ce wani da Allah ina so a min casa ne nawa za a biya ka kaza ya biya ka kudin aiki amma kuma sai ka rike buntun ka ɓoye ai kun san buntu gidan kenan ca ku ba da ƙwaya wannan buntun da ka rike har kuka ce haka muke yi haramun kuke ci wallahi kuna cin kamaya kamaya da kajama kajama ne dan ba naku bane a sura mai lamba 4 aya 29 ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ba dukiyar ka bace ga matsalan nan kasa ka sauna ta baka gode ma Allah ba kai da ka samu aiki a ma'aikatar gwamnati ka'ida ca aka yi ka zo ofis karfe 8 baka zuwa sai 11 kuma sannan kana rigima mm? kana jira wannan ƙwangen awa biyun da kake yi wace kai dubanni suna neman aikin ba su kai ka samu ka gode ma Allah wannan misalai ne wa bil misal yattadhihu al maqal alhaji za ka tafi kano ne za ka tafi kaza kaza ne mota ta cika kuma Allah ba kowa a motar ciwa-ciwa ne kawai a karɓi kuɗin shi ya yi ta zara ido a cikin mota ba a tafi ba ba kuɗin shi bai isa ya magana ba kuma kai musulmi ne baya faruwa ne billahi alaikum ka je neman aure sai ka yi aron mota ka yi ma 'yar mutane ƙarya ka yi aron waya zan kaɗai ɗiya ka yi mata ƙariya ita dama ta yada da ƙariyar shi nan makareci da makareci yake na sun faru kuma Allah ya hana ka wa kunu ma'a sadiqi cikin tauba kuma cikin hadisin dan Mas'ud cikin Bukhari da Muslim wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب إلا الله إيش كذاب gode ma ni'imar Allah sauraka ni ina fahimtar haɗu wannan mai alkhairi wato wata hikima ce da Allah ba mai mataba sarki mu gode ma Allah a lokacin da muke taro na murnan Allah ka ba mu wannan lokaci to bari mu yi abun dajiya da rambul mu tunatar da junanmu kan abin da Allah ce don ya ce wa zakir fa'inna zikira tanfa'ul menene mu'mini sura mai lamba hamsin da azariyat aya hamsin da biyar to kenan gode ma Allah kan nema shi to da haka na so in ja hankalinmu ne kan wasu hadisai su ƙara miƙar mana da magana da nake amma kafin haka hadisan kafin su zo musamman waɗanda Allah ya ba ku mulki da sarakunanmu Allah ya ƙara muku albarka da malamanmu da suke shayar da mu da ilimi Allah ya ƙara muku tsawon rai sai an haɗo an ceci ƙasa daga balahira da fitina daga talaulautuwa da kwakya-kwakya da ƙyarma-ƙyarman fitina kuma abubuwa ne guda ashirin muna son mu gode wa Allah dukkanin ƙasa in tana son zama lafiya to dole sai an samar da tsaro tsaro shine abu na farko sai dai muna tsoke tunaninmu daga fahimtar tsaro yawanci muna fahimtar tsaro abinda muke kira al'amnul maddi material ko kuma biological security tsaro ta fuskar jiki hakikanin tsaro ina yin wata hausa sai an tsare tsarin mai ba da tsaro ya ba da tsaro ya ɗauki tsoro kun gane hausar in muna son tsaro sai mun tsare tsarin mai ba da tsaro ya ɗauki tsoro ya ba da tsaro ma'ana Allah ya faɗa a aya mai lamba 82 a sura ta shida al'an'am allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin zulmin bin nakira ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su rikirkita ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba zalunci nan na'am ana nufin shirka ne inda sahabai suka tsorata annabi ce ba wannan ba abin da kuke tsammani ba ne zalunci shirka ya kai su zuwa ga ainihin suratu luqman aya ne lamba goma sha uku saboda ka tsaro akwai abin da muke kira tunanin tsaro kawai a zamanance gidan gwamnati a kewaye da jami'an tsaro da bindigogi suna zare ido da sauransu na wani abu ne mai kyau amma hakikanin tsaro a tsare ma Allah tsarin shi misali a kori zinace-zinace gidajen da ake nuna fina-finai na banza dole ne a hana kar ku je yau na fushe ubangiji in ka ce a babu komai a'a da komai abu ne mai sauƙi ka iske an zama buɗe gidan ƙwallo yara samari ƙatti 'yan sweet 16 ƙatti madaka ƙato ana ta ƙwallon ba mai zuwa sallah ba ga saka tanka musu ba to kaga da matsala 'ya'yan musulmi a same su suna ciki a waje a'a da matsala ba mu kwashi 'ya'ya muna kai wa arna a makarantu ya iya turanci to kuma sai mai iya turanci kun san muna wannan ku gaya min musulmin da za su buɗe makaranta ka ɗauku duwan profesa na turanci in kaki kake abcd na faɗuwa saboda tsabar iya turanci ba za su kawo 'ya'yansu makaranta ka muddin ka ce la ilaha illallah haka ne ko ba haka ba ne to kuma sa kuke kai musu aina aqlukum wa aina fikrukum sarki zai ce ka wannan ko gwamna ba ka da hankali ne wai mai same mu ne kamar an shafe mana fikira ku ɗauki ɗaya kuna kai ma'arna su ce da su in the name of the father da son the holy ghost su rufe ido sannan ku yi shiru wallahi akwai wanda ya ban labari al'amari ne mai yubkil uyuna daman yarinya ce ta je islamiyya garin shirya kujera sai ta za ta faɗi sai ta ce jesus christ kuma da hijabinta sai ta zuna cewa aifa ita musulma ce ai saboda an kai ta ne ai ni ban fahimta ba ban gane ba me dalilin wannan su ba su kawo makana su ba ka kai musu kuma sun gaya ma ƙa'idodinsu ga irin shigan da za a yi wai me ya same mu ne ko dai kana gana an yi zafi ne to je ka yi sanyi je ka yi sanyi kaga sanyi amin da fijo dole dole dole mu farka matsala ce babba saboda haka in muna bukatar tsaro mu tsare tsarin Allah karkashin ayar da na faɗa wa ista'azzana rabbukum suratu ibrahim aya ta bakwai tsaro tsaro mutumin da ya gida ya kewaye gida da jami'an tsaro da bindigogi kaga ya samu tsaro amma ta fuskar jiki amma a ɗakin da yake kwanciya kuma akwai karuwa to ya ba shi da tsaro akwai giya ya ba shi da tsaro tsaron da yake da shi na jiki ne kawai yana tsoro kada a halaka shi to akwai halakawa da ta wuce shedan ya kai ka wuta ba ku kubince ni bane shine ma'anan walam yalbisu imanahum bi zulmin azulmu huna الشرك والفسوق والبدع kuma karka manta malamai sun ce shedan zai yi khutuba a jahannama shedan ba zai yi khutuba a jahannama a cikin suratu ibrahim Allah ta'ala yana cewa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وع... إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالم لهم عذاب أليم تكذلك نواتو أنا ورن شيطان زي متن داريا saboda ya kai shi ya baro shi saboda haka abu na farko samar da tsaro muhimmin lamari ne kuma ma kamar yadda na faɗa tsaro a fara tsare ma Allah dokokin shi tuku wannan kuma zai yi ta hanyar ɗaukar matakan da suka kamata na biyu dole a kori yunwa wannan aikin gwamnatoci ne da sarakunanmu da duk gaba ɗaya in na sake komawa kan tsaro kaɗan misali kamar yadda malam ɗazu ya faɗa yanzu ku kalli halin da muke ciki a wannan ƙasar tamu in ka ce niger da katsina da zamfara har da sokoto sun zama abin da bature ke kira flash point da rashin kwanciyar hankali ya addabe mu to tsakaninmu da allah abin nan wai ba zai gyaru ba ne wai ina matsalar take ne jinin nan yana ta tsiyaya abin ba zai tsaya ba ne wai jini na zuba ba gaira ba sabar ina kuɗaɗe maɗuɗai da ake kasafta su don wannan yaƙi wai ina suke bi batan daba kuɗin ke yi koko me ba ku tunani za ku mutu yanzu bukatar ku waɗanda duk nauyin ke hannunsu ta fi muku sama da wato datse da jinin al'umma yanzu ka ɗauki misali abin da ke faruwa misali a zirin gaza irin zaluncin da ake ba dina damu mu ba jini na zuba ba in ta'adda na kashe su misali shekaru saba'in ana ta abu ɗaya tun 1948 ba a daina ba yana damunmu mutanen zirin gaza a yanzu yanzu kudin nan da mu za mu je mu kwanta salin alin a yau ba sai su yi bacci cikin kwanci hankali ba yau za su yi bacci ba yara an kashe ka tsinci kai can kafa can hanji can mata a fasa ciki a fidda da'a ba alade kai kana cikin natsuwa me yasa na shigo da wannan magana ce ta tsaro ai akalla me kai musu yi musu addu'a abinda zaka iya ke ina nufin idan can babu kwanciyar hankali to an dandana mana wani bangare muna ci gaba da kuma gani kuma me yasa harkan tsaron nan wai sai arewa ne muna tambaya me dalili me yasa sai wannan yankin ne ina shugabannin ina malaman ne ina masu faɗa aji wai me ke faruwa ne kuma yaushe abin nan zai tsaya wai to har ba fa daina ba har ku manta ayata ayata bakwai sura goma sha hudu wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi na'am la shadid akan ta nake magana gode ma Allah kan neman shi har nake ce kafin hadisan da zan kawo san karshe dole duk masu mulki su samar da abu guda ashirin kullum na mamaita wannan samar da tsaro abinci ilimi ya yi kyau waɗanda suke aika-aika na rashin tsaron wallahi jahilci ne ke cinye su mai ilimi wallahi ba zai haka ba yana daga cikin rashin adalcin da aka yi masu nan ta'addancin a ba ba ilmantar da su ba kwarai da gaske shi ko jahili ba abin da ba zai ba tsaro abinci ilimi nagartacce sannan kuma aikin yi no dan aiki ake karatu ina aiki yake waɗanda suka samu dama suka yi aikin suka kai matsayi na ƙololuwa kun tuna baya kun gode ma Allah kan wannan ni'ima din na hudu kenan na biyar harkar lafiya ta yi kyau asibitoci a cikar su da magani a kori abin da ake kira ainihin kwakri a kori kwak 'yan likitan yanka suka babu gogewa wannan bangaren gode ma ni'imar Allah ne duk wanda aka jibinta mai harkar lafiya a matakin karamar hukuma jiha da ƙasa ka san wannan awwalu ma yajibu ɗinka ne saboda ka samu intilaqi daga wancan aya la in shakar na shida samar da mahalli a ƙasarmu ne za ka iske misali wallahi a gida za ka iske mutum wajen mutum hudu biyar kowa da matar shi a gidan haya ɗaya kuma makewayinsu ƙwaya ɗaya zai je masallaci yana ƙwanƙwasa mata ƙofa hajiya da Allah ke fito na masu matar wani a lokacin da wani ya samu dama kuma yana da gidaje sun kai goma a suleja a abuja a kano a sokoto shi ɗaya dama kawai ya samu ya hau dokin sa'a saboda in ka samu dama ka dama wakar ta dame to shi yana so ya dama don kata dame kuma ya zo ya damu kaga wannan zalunci ne kuma baki kirin wallah baki kirin dole sai an gyara wannan saboda gode ma Allah kan ni'imar shi menene amfani wannan cikin kunci kana da hali ka kawo masa dalilin gyara ka ki misali na shida na bakwai a gyara mahalli na takwas musamman masu mulki da Allah ya jarabe ku da mulki Allah ya taimake ku ya dafa muku ku zamanto kullum kuna tare da jama'a abinda ake kira accessibility a ganku kowane lokaci yalla bai ga bukatu saboda lokacin neman zabe ai mun ganku kun zo wurin mu to dan me za ku kauce kuma ku bar al'umma rashin gode ma ni'imar Allah ne wannan a kuma nisanci ba ƴaƴanmu kwaya a ɓata musu ƙwaƙwale da tunani da mustaqbal akwai wata dirasa da wata jami'a ta yi a jihar maryland america maryland suke cewa a wata dirasa ɗin kashi sama da 65 na abin da ke kawo hauka ga yaran amerika ƙwaya ne su kenan wa shahida shahidu min ahliha ƙwaya da suka dinga lissafin illarta suka ci haka tana ragargaza wato yanayin tsarin halittar yadda mace ma ke daukan ciki kai suka ce tana ragargaza hatta ni'imar da Allah ya aje mai ya mace wajen jima'i da mijinta to wai me zafi shi ko ba wuta ba kwakwalwa ta lalace tunani ya tafi kwakwalwa ta buga baka iya karatu baka iya cin jarabawa ka zama wani irin gaja kazami jigal kazamin tsuntsu ana ruwa kana cin kashi to menene amfanin ka misali ƙwaya akwai kuma ƙabilun da suke shigo mana da ƙwayan suna da kukun sani a nan su laiji Allah kaɗai sun adadinsu a kano haka suke mana sai da aka datse wani waya house wata kwanaki ina gaya muku ɓalo-ɓalo li'an na fi saraha ra'a ɓalo-ɓalo ni bana wani nuku-nuku da wani bundum-bundum fi saraha ra'a kama wani inyamuri bari mutum muku ma ɓalo-ɓalo garan faɗa fi ne ainihin amubi wallahi an ɗauka wai ainihin menene ne magi ne ashe ƙwaya ne kuma kano aka yi nufin a kai mana haka na faruwa ba na nufin su kaɗai ke ba cikin akwai lalatattu bai zaƙulcin fa'adilu amma gaske ɗaya ce tulu da ake yi wannan 'yan siyasa da Allah ku taimaka mana wannan dama ta siyasa a gyara al'amura kafin damar da kuka samu shekara ta wuce muna son mu ga tsaro ya kan kama tattalin arziki ya haɓaka aiki yawa a daina yaji a jami'o'inmu da Allah karatu ya daidaita sarakunanmu a ƙara mutunta su a martaba su a ba su haƙƙin da ya kamata a ba su ko kuma mutunta malamai na addini domin su ne haƙiƙanin jami'an tsaro duk wani jami'in tsaro bayan malami ne kun san dalili kai jami'in tsaro da kake rike bindiga an ki a yi laifi saboda bindigarka da zara idanunka ran da babu bindigar babu zara idon ba zai laifin ba amma lokacin da ya gamsu Allah ne ya hana wannan gamsu ta shige shi wallahi an huta da haka suka ce lau an safan nasu lasara halƙari kuma mutane idan suna sabo suka gamsu ba abin da zai faru shikenan man amina al'uqubata asa al'adab wanda ya san ba abin da zai faru sai abin da ya gada ba na tara na tara na tara masu mulki idan za ku ba da aiki ku kawar da abin da ake kira nepotism ai dan uwana ne ko da bai cancanta ba a bashi la ya ku kalli istihqaqiyya ko ahqiyya eh ya dace yana da abin da ake bukata ku jibinta masa aikin halas magana ta tsari sannan na goma ku dinga sa ido idan kuka ba da aiki sai kun yi keke don ku Allah zai tambaya ku Allah zai tambaya waɗannan kaɗan ne cikin abin da ya wajaba mu tsare ba lokacin tsawaita magana ba ne a ina ganin sai kuma abin da zan faɗa kusan na ƙarshe a jerin gwanon hadisai na duk dai in kammala wancan ma'anar ayar da ke cikin suratu ibrahim wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid hadisi na farko muhimmi ne cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba 2305 annabi ke faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa اتق المحارم تكون أعبد الناس الله أكبر وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا نعم وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما سننسيتي ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب حديث حسن in ka ɗauki ma'anar hadisin nan a dunkule a core a mulmule wuri guda ya baka manhaji na rayuwa gaba ɗaya yake cewa ka nisanci duk aikin sabo idan kana son ka zama kai ne a abadun nas mafi butar mutane ba kai ba sabon Allah tare da sabo abu ne a jikin ɗan adam eh abinda ake nufi in kai maza ka tuba mana karka zinkare sabon saboda bangaren yi ma Allah butuci baka gode mai bane saboda kana sabo ne da ɗaya daga cikin gabobin da ya baka dan ka bauta mai ko dai da hannu ne ka butulce ni'ima ko da ido ne butulce ma ni'imar idan ko da kafa ne na'am wannan yana da matukar muhimmanci gaba ɗaya mu kiyaye wannan ɗaya kenan hadisi na na biyu saboda ba ka da ba ni da ba ki da ba mu da abin da za mu faɗa sama da maganar annabinmu wadda ta tabbata ba da kitabai raftun yake cewa alaikum bi sidq fa inna sidq yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna hazo na faɗo wani bangare na hadisin wala yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa وفي الطرف المقابل وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حظوا قرشا حديث مريك جسكيا جسكيا masu taba sarki masu taimaka masa ku ci gaba da riƙe gaskiya mu talakawan gari mu riƙe gaskiya abin da ya cancanta mu gaya ma sarki na gyara a yi cikin tsarin da shari'a ta ce a kasuwanci a yi gaskiya karka zo kana sai da dankali ka sanya yangu-yangu a ƙasa loka-loka a sama ka yi ta dalisi na ta soya wannan zalunci ne allah bai da shi ba na ba ku misali wannan kenan ku kuma nisanci ƙarya na ba da misali game da ƙarya ka je neman aure ka yi aron mota babur ka ba don ka burge yarinya kuma ba inda abin zai tafi saboda ramin ƙarya ƙurarre ne hadisi na na uku ya tabbata annabi ya faɗa sallallahu yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم حديث ابن مسعود kuke kallon waɗanda kuka fi su a samun duniya ku daina kallon waɗanda suka fi ku ba za ku gode mai Allah ba to fa innahu in kuna haka to shi zai cancanta muku ba za ku yi ma ni'imar Allah bakin kaza cika goge ba ai idan ni babur ke gare ni to karan damu kai nan azabtar da kai nan kalli mai mota of course zan bukata dan ni mutum ne amma kada kai ni ga dinga damun kai na har me ya zafi shi ko ba wuta ba wani kafa yake tafiya yana taka sayyada ne ka kalle shi haka suka ce yana taka sayyada kai kana da Volkswagen shi yana da Volkswagen to menene matsalar ne misali ku roki Allah zai baka wata ran was'alullaha min fadlihi wallahi wannan da muna gode ma Allah muna kallon hadisin da mai sata mai yin pen robbery sata da bayo da an daina kasar mu masu kungilar ƙarya kick back kick front and kick middle da duk an daina in akwai shi misali wannan kenan sauran ina son zama kaza ina son in yi kuɗi ta kowace irin hanya har matar aure in ba da misali mai gida zan je asibiti zan je antenatal care prenatal awon ciki nawa ne hajiya dubu goma ne ga dubu goma abinda ta kashe du du du dubu uku ne ta ɗauka raran nawa ina ba da misali ne raran nawa za ta dawo da shi a za ku ce a na Allah ba su karewa aiko to amma ai wa ma shahidna illa bima alimna sai a ɓoye wannan misali ne da nake baku misali sai na yi kuɗi wannan fitina ce hadisi na uku ana kuya mana manhaji shi kuma wannan ya shafi wani tsari ne ijtima'i hadisin dan abba cikin bukhari da muslim annabi ke ce sosai yace idza akala ahadukum ta'aman sam'u fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqiha to wannan sai ka dawo ka gode ma Allah kan ni'imar Allah ka koya ma danka wannan dan ka gode ma Allah da dan baka karanta ne yace idan ɗayan ku ya ci abinci to kada ya wanke hannun ko ya sa tushi a sai ya sude yatsa ko yul'iqa ya bayar a sude mai haka annabi ya faɗa cikin al-minhaj kun fahimce ni nawa ne muke cin abinci mu yi aiki da wannan hadisi don gode ma Allah kan ni'imar ya ba mu shirya gana gani wayewa ne in ka ci abinci ka sa hannu ka goge annabi ya ce ka suɗe ya ka suɗe ko a suɗe maka to mushkilar ko a suɗe maka wa zai suɗe maka matarka in kana da matar in babu kuma shikenan la hawla wala quwwata illa billah amma anan in yaro ne ka suɗe mai abinda nake cewa koyi da aikin ansa sallama duk ɓangaren mene ne gode ma Allah ka nemi yadda muka taro a wannan fada saboda wannan taro don gode ma Allah kan Allah ya ba martaba sarki shekaru 30 akan kujera a gode ma Allah wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi Allahumma ij'alna min ash-shakirin ghayr al-kafirin a gurguje abin da rige bayan hadisi na gaba akan zalunci kuma da zuna ba ku aya mai lamba 82 sura ta shida allazina amanu wa lam yalbisu imanakum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun aka bayyana musu ba wannan zaluncin ake ne shirka ake ne aka kai su zuwa ga aya mai lamba 13 sura 31 suratu luqman la tushrik billah to anan wannan hadisin hadisin ibn umar ne shi ma jabir ya rawaito da wani lafazin duk ingantattu ne cewa iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah ku kiyayi zalunci to ana yi saboda kana da karfin mulki ka danne maraya Allahu akbar ka zalunce shi Allahu akbar dan kana miji zaka yi tafiya neman kuɗi ka baro matarka dubu biyu dubu biyu mata da yawa suna mana kukan wannan zalunci ne ko ka iske wasu daga cikin direbobi tun daga Lagos akwai tasha tasha tasha da suke yin zango wasu daga cikin su suna makaroyi wancan zan zo a wuri kaza a tsaya har sun kariso kuma kowace karo ta yi masa gir ta yi masa goma ta arziki ko kuma goma ta tsayare ya bar matan shi a gida babu abinci haza zulmi yara ba ku ilmantar da su ba ba karantar da su azkar ba lokacin kwanciya da wuri ya ake shiga ban daki ya ake fitowa kamar yadda na faɗa kuma ku dinga kwashe ƴaƴanmu kuna kai ma arna a makarantunsu islamiyya kuma ba ma biyan kuɗin islamiyya din muna kyashi in an koro yaro a karamar kalla ta annabin ma sai an koro wai abin da yake cewa da kai ta annabi ta banzan shine abin da yake nufi sai mun gyara wannan mugun hali namu duk bangaren zalunci kuma rashin gode ma Allah sauran hadisi na guda uku hadisi na na gaba Bukhari ya ruwaito haka Muslim al-Imam al-Bukhari a tasar wariya ta kaita kan biyar ne Muslim almajirin sa ne saburi ya kara mutum daya kana muttafaqun alai hadisin Abu Hurairah ta shine haqqul muslim ala al-muslim sit lafazin muslim kenan na Bukhari khams haƙoƙin musulmi akan kowane musulmi guda biyar shida idan ka gamu da shi kai mai sallama ko ka amsa sallama idan ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka gashe shi nan na so in ja hankalin waɗanda suke ganin 'yan boko ne don girman Allah mu ji tsoron Allah sai ka yi atishawa sannan ka ce excuse me don girman Allah menene wannan mu a wurinmu wannan ba ci gaba ba excuse me da english ko excuse moi da faransanci dukkanin su babu namu ciki yi hamdala a gashe ka biyu kenan na uku idan ya rashin lafiya ka ziyarce shi tsakaninmu da Allah nawa ne muke kai ziyara asibiti asibiti misali a nan sulaija ina ne ba na ba ina cewa ba a yi bane amma bi shakalin muntazim wa munazzam mu tashi daga masallaci mun zo mu kawo ziyara ne misali daga yani muhimmin lamari ne kuma in ka je gaida mara lafiya kar ka faɗi abin da yake bai dace ba kar ka ce ai wannan ciwo wai wani ma wallahi bai tashi ba ya mutu kaga wannan sakarci domin za ka haukata masa ciwon ne wa ƙolulin nasi husna hada nasi min al'adam ka ce wallahi la ba tsahur alaik babu komai Allah zai tashe ka ya fi daɗi inda hasafi kai haƙƙi na biyar in ya mutu ka raka shi haka ne ko ba haka bane yawa malaman suna cewa duk mutum yana da abokanai yana da abokanai guda hudu ne dukiyarka ƴan uwanka aikinka abokinka na farko kana mutuwa kai ban kwana da shi riga ta abokiya ta ce ina mutuwa na ban kwana da ita dan ba za ka yi kabari da ita ba shine misali motar ka nan zai fakin dinta abokananka na biyu jama'a su yi ɗu su kai ka ɗakin turbaya يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب نجي مي لتاف الزهور sannan abokanai na uku ko aboki na uku shine aikinka wannan kuma kana tare da shi har abada Allah ka samu kirki ka samu dace to haƙoƙin musulmi ke to arwar imam musulmi ce wa idza tansa ka fansa in dan wanka musulmi yayi abin da ya cancanci nasiha kai mai bangaren gode ma Allah kuma nasiha tana da methodology kar ka yi mutum nasiha gaba da gaba jiya na ganka a gidan sinima yace to me kai ka kai mu a yi saboda ka je ne ka ganne ko so kenan kaga in baka iya kama barawo ba sai kama ka kar ka yi shafi'i na cewa cikin diwani ta'ammadnin nasihata fi infiradin wa jannibnin nasihata fil jama'a fa inna an-nusha bayna an-nas naw'un min at-tawbikh la arda istima' fa in khalaftani wa abayta qawli fala tajza' idha lam tu'ta shafi'i kin yace kai mai wa'azi kai min nasiha ka mutunta inda ya kamata ka kiyayi min cikin jama'a don za ka keta rigar mutunci na ya ce in ka ƙi in na yi fatali da sa to karka ga laifi na don kai ka jawo suraka na sai fanni ce wannan shi ne hadisi na uku haƙoƙin nan mu tambayi kanmu guda biyar ko shida muna sauke su astaghfirullah ni dai ina da kusuri ba na iya sauke su ina neman gafarar ubangiji na roƙo ya ƙarfafa ni na san ina da kusuri ana muznibun ana muznibun ana khati'un ana asi هو غافر هو راحم هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلتغلبن أوصافه أوصافي سي حديثنا نكرشي حديثنا نكرشي yana magana kan neman ilimi ne yana cikin bukhari da muslim hadisin muawiya annabi muhammad yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din shi kana magana ta gari duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi ba kudi zai tara mai ba kudin ba laifi bane sai ba shi fiqhu jazakumullahu khair game da addini yan uwa musulmi duk abinda muka faɗa malamai ke gaya mana duk sai an koma makaranta a nemi ilimi a daki ni sani na da mai martaba sarki sau tare mun sha karatu a kaduna wala sai ga mai martaba sarki a wurin na sha ganin shi wannan muhimmin lamari ne ɗaya daga cikin sarakunan mana arewa sami ne na zo ƙarshe na je kai mai ziyara ba sai na ce kowane sarki ba ne da magariba sai aka ce ai sarki yana nan ya zauna ya gurfana ana karantar da shi karatu ya ce ta wannan alkhairi ne babba ya kamata a samu haka mu burin mu a ce duk sarakunan masu albarka suke jama sallar hutuba haka muke so Allah ya bada wannan iko mai mataba sarki uban kasa na roƙon Allah cikin baiwar shi da rahmar shi da kyautar shi ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka tawfiqi da sadadi da kuma haske wajen tafiyar da al'umma ko kuma nauyinku ne ku yi masa ke da'a ku tsare masa mutuncin shi ku kiyaye haƙoƙi shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya kullu jazakumullah